وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zan fara da taya mu murna da godiya ga Allah da cewa alhamdulillah ladhi ja'alana min almutawammassikina bi wilayati amiril mu'minina wa la'immati alaihim assalam alhamdulillah ladhi akramana bi hadha al-yawm waj'alana min almufina bi ahdihi bi ahdihi ilaina wa mithaqi alladhi wathaqahu wathaqna bihi min wilayati walati amrihi والقوام بقسطه ولم يجعلنا من الجاهدين والمكذبين بيوم الدين الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام zan fara da taya mu murna kafin uzuri murnan zagayon wannan rana ranar idin gadir wanda wanda aka ambace shi da babban idi idin iyalan gidan muhammad sallallahu alaihi wa kuma shi ne ma mafi mafificin idodi wanda ba a taɓa aiko wani annabi ba face ya yi idi a wannan idi wato yi buki a rana mai kamar ta yau kuma ya kiyaye alfarman wannan rana kuma ba ma a nan doron ƙasa ba har a sama kowace sama ana bikin wannan rana a saman duniyan nan ana kiran rinin yawmul ahadul ma'ahud a ƙasa kuma yawmul mithaqul ma'ahud da yawmul jam'il mashhud an tambayi imamu sadiq alaihi salam musulmi suna da wani idi ban da ranar juma'a da idodin nan biyu karamar sallah da babban sallah kenan ya ce na'am wanda ta fi girma aka ce wanne ne wannan sai ce ran da aka nasabta ran da maza Allah ya nasabta amirul mu'minin alaihi salam ya ce man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula shine ranar 18 ga watan zulhijja to mun yan shekaru mukan yi wannan biki da ranaku daban-daban wato kaman kwanaki uku ko ma hudu bara kusan kwana hudu aka yi ɗaya na wasan yara ne amma an yi kwanaki uku mukan zauna a nan a kuma ma bara wancan to bana ma mun so muna son za mu yi hakan to bana mun sami yan canje-canje wasu ci gaba ne wasu kuma ba a kammala su ba alal misali wannan rumfar an sami ci gaba amma ba a kammala ba don daga cikin abin daga ciki har da cewa akwai ba a nizamin yadda wurin zai zama yana da iska da sanyi ba don haka wurin yana da zafi razon kuma ran da muka yi mutamar na ne guda kan ashura da arba'in rannan mutane sun ɗanɗana zafi saboda an sha zafi ba kaɗan ba saboda ainihin ba wani nizami da aka yi ko famkoki ba kuma da muna da za mu sa irin abin da ke centrifuges na irin wanda ke da shi a gyalle su wanda ke huro iska kawai to kuma tun ma kafin a abin an riga an tanajin su suna nan sai dai ba a haɗa ba da kuma ma shi ma nizamin akwai yadda ai wani nizamin yadda za a yi wanda zafi zai fita ta sama sanye shigo ta ma ba a yi ba saboda haka ana aiki ne don haka za a daure da zafi a wannan yanayi don ko na shigo wurin ko daga waje kana eji gashi kuma gum saboda zafi kuma da wasu kuma ba su yi ado sosai ba ba su yi wanka sun bulbula turare ba saboda haka sun dan fito da waɗansu abubuwa wanda ya mutse tare da kamshi ya ya mutse haka sai wuri to duk gashi nan ga zafi ga waɗansu abubuwa saboda haka dai sai haƙuri amma na san wanda suke wanda suke can waje tunda akwai mutane da yawan gaske a waje su su in dai sauti na zuwa su sa ji sauti ba za a yi masu ba za a nemi uzurinsu don gane da da zafin yanayi don su suna waje ne iska na bugawa to a wannan lokaci mun sa- muna akwai ayyuka wanda suke ma'asurai wanda suke an ruwaito ana son a yi wa'annan ayyukan ne a a rana mai kaman ta yau wanda mutum ya duba kamar a a- a ci- in ya duba mafatihul jinan zai ga ya jera ayyuka din ɗaya biyu uku hudu biyar ga sunan a ayyuka har kamar guda goma ayyuka goma daban-daban wanda ake a wannan rana na farko ya ce azumi wanda yake shi kafara ne ga- ga zunuban shekara 60 kuma an ruwaito cewa azumi a wannan yinin ma yana daidai da iz- azumin duk zamani ne kuma yana ladansa yana daidai da haji ɗari da umra ɗari to kuma annabi ana yin wanka to jiya dai ban tunatar ba ko da ma na tunatar akwai wanda ba ba su a nan ajiya ballantana ma in ce lallai ana yin wanka ne a sa riga mai tsafta to kuma dai shikenan ne to sannan kuma na- abu na uku ana ziyaran amirul mu'mini idan mutum ya muwafaka da daidai wannan yini yana can markadin amirul mu'minin wanda yanzu na san yana nan shaƙe da mutane don sukan don akwai ayyukan dare da kuma ayyuka- ayyukan yini don haka tun yau ba za a yi wasa ba da cika aramin amirul mu'minin da mutum zai kallo yanzu a talabishin zai ga wurin ya riga ya shaƙe ki da mutane to amma akwai ziyara daga nesa da- da- wanda- akwai ziyaran gadir wanda ke da tsawon gaske akwai kuma 'yan ziyarori dai daban-daban wanda ba mu taɓa yin ziyaran gadir a ta- a jama'a haka a wannan irin saboda ziyaran gaskiya tana da tsawo tana da tsawon gaske kamar ziyaran jami'a akan so ma ga ziyaran jami'a akan so ma addu'an nuduba duk wanda akan yi a idodi wanda duk wa'annan masurai ne wanda sun in- in abin a yi su a yi ne ne za a ɗauki duk yinin ana ta faman yi a wa'an- a wa'annan haramomin za ka samu irin abin da akan damu da aiki akan bi masurai ne kamar za a ziyara za a yi ziyara za a yi nuduba za a yi bal- ballantana gobe ya faɗo ga juma'a dama ana nuduba duba gashi kuma ya faɗo daidai da gadir tunda a wurin su gadir gobe ne kuma dai za mu yi- za mu yi bikin gadir ɗin yau da gobe da jibi to sannan ah, akwai wata sallah da aka ruwaito nan ka- kafin sallah akwai- akwai sallah da aka yi na godiya ga Allah bi- wanda da wata addu'a wanda yake na nan gashi nan masu ran ta fara da alama ne as'aluka bi anna lakal hamda wa hadaka la sharika lak wanda wani lokaci mukan karanta ba tare da sallah ba amma yana eh, bukatar sallah raka'a biyu kafin ayi wannan sannan akwai ta'awizozi da wa'insu addu'o'i da aka rawaito eh, said ibn tawus ya rawaito su a ik- a ikbal ɗinsa ya rawaito addu'o'i da yawan gaske masu yawan gaske a ikbal su ma in ba mutum zai ba addu'o'in suna da daɗi kuma suna da tsawo sannan kuma akwai wata- wata sallah da akan so a yi kamar rabin sa'a kafin zawar ba- bayan wanka da sallah raka'a biyu mai masu da masu sufan bayan fatiha da kulhuwa goma ayatul kursi goma in na anzalahu goma a kowanne masu ruwan da muke karanta in mutum bai yi ba yau zai iya yi gobe zamani a insha Allah wanda aka wanda aka ce haka zalika ma ayyukan daren ah, daren gadir shi ma zai iya yi yau da dare wanda aka ce na yin gadir zai iya yi gobe insha Allah to ya ce na bakwai nuduba wanda na ambace shi yana cikin addu'o'in da akan yi sannan kuma akwai uh, wan- wana- wata addu'a shi ma kazalik Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin nabiyika wa aliyin waliyika wa sha'ani lokal gashi nan mai tsawon gaske sannan sai kuma taya murna sayo juna murna Ah, mu mu- mu arka taya mu- ju- juna murna da cewa alhamdulillah wanda ya sa wannan yini ya- ya- ya- ya- mu- muna godiya ga Allah wanda ya samu masu riko da wilayan amirul mu'minina da da a'imma alaihi musallam da kuma muna godiya wa Allah da ya girmama mu da wannan yini ya sanya mu masu cikawa da alkawarinsa wanda ya mana na bi- walicin wanda ya walittar masu tsayawa da adalcinsa mun gode wa Allah da ya bai sa mu a masu musu da- da gardama da- da- da karyatawa ba da yawa- da ranar hisabi da- da- da kuma a- godiya ga Allah da cewa godiya har har sau ɗari shine kamar aiki na goma Ah, alhamdulillah zai ji ala kama da dinihi wata mama ni'mati bi wilayati amirul mu'minina ali bin abi talibin alaihi salam kuma cikin abubuwa daban-daban da aka samu na falalolin dai wannan yini wanda su- ga sunan latu addu daga ci akwai huduban da amirul mu'minin alaihi salam ya taɓa yi a ranar gadir ya ce wanda ya ciyar da mumini a daren gadir to kamar ya ciyar da fi'am ne sannan fi'am sannan fi'am wato fi'amomi kenan yana nuna da yatsansa yana kamar ya ce da fi'a- ya ce da fi'am sannan fi'am sannan fi'am sannan fi'am yana nuna da yatsansa sai wani ya miƙe ya ce menene fi'am ya ce mi'ata alfi nabiyin wa siddiƙin wa shahidin Haki. an an ya ciyar da annabi dubu ɗari biyu da siddiƙai dubu ɗari biyu da shahidai dubu ɗari biyu shi ne fi'am to sai aka ce fi'am summa fi'am summa fi'am summa fi'am wa fi'am wa fi'am wa fi'am to yaya ga wanda wanda ya ci da mumini ɗaya kenan ga yaya ga wanda ya ci da muminai masu- da maza da mata masu yawa ya ce to wanda duk ya wanda ba- ba- ina- ya kuma wanda ya- ya ya ɗauki raino ba ciyarwa ba kawai wanda ya- ainihin ya ɗauki rainon muminai maza da mata ya ce to ni kan na lamunce masa amana daga kafirci da talauci wanda duk wato ya- ya ya kafalan mu'minai lam- wato amir mai shi na lamunce masa ba dai ba- ba- ba- ba- ba dai a jarumce shi da kafircewa ba ko kuma talauci ba kafirci ba talauci da sauransu a hudu ba mai tsawo wannan eh, ban- bangare ne na hudu ba tasa to kuma a dunkule magana wannan dai yini ne babba wanda akan yawaita ambaton Allah da zikiri a ciki da kuma a- fa- farin ciki kuma ainihin wannan ra- ya- ranan ya- yayan bakan- yayewan bakan ciki ne daban-daban Ah, wala Allah masu murguda masu murguda addini sun san ranakun farin ciki sun kuma san me ya faru a ranna saboda haka sai su wani lokaci sai su koma da su koma ba a san su ba ko su su ko su maishe su ranakun bakin ciki to kuma sun san ranakun bakin ciki sai su koma su koma da su su maishe su ranakun farin ciki amma har kuma aka aka aka zayyafa addini ya zan mutane na kallon shi da wannan irin launi da aka yi masa ta- aka jir- bi- birkita shi ya zama ranar farin ciki ya koma ranar takaici ko ba a san shi ba ranar bakin ciki kuma ya koma ranar farin ciki kamar yadda suka juya suka ce ashura ranar farin ciki sun san me ya faru ranar ashura shi yasa suka ce ranar farin ciki kuma in suka ji duk alkhairin duniyan nan a ranar ashura ya auku rannan ne aka karɓi tuban adamu ranar ne aka tsamar da ibrahim daga wutan namarud ranar ne ma jirgin ruwan annabi nuhu ya sauka akan judi ranar ne ma ainihin aka tsamar da musa daga da- da jama'ansa daga da- da- da- eh, daga- daga- da- da- daga ruwa aka atsa- aka halakar da fir'aun abinda suka manta ba su faɗa ba shine ba su faɗi ba alherin da ya fi kowanne baran nan su ce rannan ne ma aka kashe husaini shi ne suke nufi amma san kasa faɗa ya kamata su ce da za suna faɗin wannan kowa zai gane me suke nufi to a daidai wannan rana ne ranan gadir ɗin nan a rannan ne aka tsamar da ibrahim daga wutan namarut sun sani sarai sai suka maida shi ashura Allah ta'ala ya ce da wuta kunu bardan kuni bardan wa salama kuni bardan wa salama nan take ta koma sansanya sanyin daɗi ga Ibrahim kuma rannan ne Musa alaihi salam ya nasabta nasa wasiyin Yusha'u bin Nun ya ce baya na ga magaji rannan ne ma Isa alaihi salam shi ma ya nada ya, ya, ya nasabta Shamunus Safa a matsayin wasiyinsa rannan ne ma suleiman ɗan dawud shi ma ya nasabta asib bin barkiya a matsayin wasiyinsa to a kuma rannan ne ranar 18 ga watan zulhijja rannan ne manzan allah ya ƙulla 'yan uwantaka na muminai a madina kowane mutum ya ba shi wanda ya dace da shi in ya ga wannan sai ce kai ga kai ga dan uwanka wannan ga dan uwanka kowa aka ba shi dan uwan da ya dace da shi sai sai sai Ali ya ce to ni fa sai ya ce ai kai dan uwana ne dan ne wato yan uwantaka su tun daga nan ma sai sauran sahabbai sai suna ce ma Ali aku rasulullah dan uwan dan uwan manzo Allah tunda da ya gwagwa ma kowane daidai da shi aka haɗa su ba sai na gaya muku wane aka haɗa da wane ba zai ce wannan wannan wannan batun cewa ranar ranar 18 ga wata ne aka yi uhuwa din ya ce ainihin a mustadar wasa'il an ya arwaito haka arwala kuma ya nuna a cikin akwai akwai yan uwantaka yana da kyau a wannan rana muminai su rika yan uwantaka tsakanin su su kulla kawance yan uwantaka zan ce mishi ya wuce kawance ba abuta ne ba yan uwantaka don yan uwantaka ya fi abuta girma ya fi shi karfi da daraja saboda haka ya kamata muminai su kulla yan uwantaka da da junansu a rana mai kamanta yadda ake kulla yan uwantakan shine mutum ya sa hannunsa na dama akan hannun ɗan uwansa na dama sai ya ce ma ɗan uwan nasa ne yan uwantaka da kai saboda Allah kuma ne musafa da kai saboda Allah kuma na yi alkawari na yi wa Allah mai alkawari da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da annabawansa da a'immatul masumin alaihi musallam cewa in ni na zama cikin 'yan aljanna kuma ahalin shafa'a kuma aka yi min izini da in shiga aljanna to ba zan shiga ba sai tare da kai wai wani mutum ya taɓa bani hannu haka nan sai ya ce wai ko wata ko aljanna tare zama sai ce ni ban yadda ba na ce a'a aljanna dai kawai aljanna dai kawai ni ban san inda ya samu ko wata ko aljanna ce ni ban yadda da wata ba aljanna dai kawai to ainihin za ka ce ma ɗan uwanka to na na yan wata da kai akan cewa in dai an ce in shiga aljanna ba zan shiga ba sai da kai sai ɗayan ya ce na karɓa na yadda to sai ce to daga yanzu na sayar maka duk haƙoƙi na yan wantaka kusa akwai haƙoƙin da banda haƙi uku shafa'a du'a da ziyara wato na haƙƙi ko kamar ko da bashi ne na kuɗi ko na duk da ya fi maka komai da kuɗi wa'insu haƙoƙi ban da wa'annan uku ce dama ceto an yi ƙulla cewa lallai za a yi ceto to ban da wannan ba a sarari ba akwai kuma haƙƙin addu'a ɗan ya riga ɗaya yakan ɗaya zai cika masa da addu'a in kuma zai kuma haka kuma ziyara yace a wani ruwan kuma kace banda addu'a da ziyara to shafa'a sai a guda ma an ce sha- an kulla har da shafa'a ai kaga ba ba shi a ciki kenan shi addu'a da ziyara shine ake a nan shafa'a ko sai a can to shikenan insha Allah wannan kaga ranar yan uwantaka kenan in ba ko ba kowane mutum ne za ka yadda ka miƙa masa hannu ka ce haka nan ba sai in kana ganin alaman insha Allah za a sami fita tana in kuma insha Allah kai kai- mai yiwa kai na wani- na wani akwai wani malami wanda so da yawa fa kam da mutane suka ziyarce shi sai ya yi wani addu'a abin ya kan ba ya ba maki guda da addu'a kuma bayan Allah ne ya riga ya wuce tuntuni In su- sai ya ce sai ya sa sai ya ce Allah Allah ya sa ta hanyar ka ne zan sami ce zan sami zan zan sami ce Allah ta Allah ya sa ta hanyar ka ne zan shiga aljanna sai sai ya riƙa yin addu- addu'a don da ya zo Allah sa Allah ya sa gobe kiyama ta hanyar ka zan shiga aljanna kuma wani bawan Allah ne amma ka yake addu'ansa to zai ce kuma ka ga baka sani ba kila ta hanyar wani da yake cewa Allah sa ta hanyarsa ne baka sani ba ko ta ina ne insha Allah wala to ah, idan da mu yi ma'asurai a mai kam- rana mai kamar ta yau to ma'asuran ma kawai sun ishe mu wato mu- wa'annan ayyuka mu ce za mu yi alal misali mu ce za mu yi addu'o'i da ziyarori Su- sun- sun- su- aikin aikin yini ne don na dan yi kokarta kamanta wa'ansu ba'arin ayyuka din sai na ga musamman wa'ansu suna da tsawo wasu addu'o'in suna da tsawo ziyarar gadar yana da tsawo saboda haka in mutum ya ce zai wa'annan abubuwan lalle zai ga cewa sai dai yinin kawai tun safe ya ta tayi har yamma ba zai aikin komai ba to ina cikin ba'alin wasu ayyukan dole na ka- na katse na ce to ga kuma wannan taron da da ni kaɗai nake da sai in ci abina har gari ya- har har rana ta faɗa kaga shikenan na zan iya samun ko shi ma da wayan gaske a gama kowanne tunda akwai akwai nuduba akwai miya ziyara jami'a duk ana son ai duk kuma suna da tsawo to in- in- inda inda za mu yi eh, a wayannan ne kawai su ma sun wadatar da mu to har wala yau kuma kan so a daidai wannan lokaci mu ɗauki dama mu tunatar da mutane da junanmu kan abin da ya faru don haka ma mu- am- eh, mukan karanta huduban gadir huduban da ah, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya miƙe yayi a gadir to mukan karanta huduba din kuma ita ma huduban ita ma tana da tsawo kuma ba mu taɓa karanta ta anan muka yi ma huduban adalci ba don dai in za mu karanta ne kawai ba ba fassara kamar yadda galiba a ƙasashen larabawa su haka akan yi ba wani fassara mu kuma in muka yi karatu ba fassara zai zama sai dai kawai don samun lada ke domin a- ba ba- ba za a ɗauki darasin ba ke kuma ana so a koyi darasin to kuma ba za a yi ma wannan huduba din adalci ba sai dai a zauna a yi darasin huduba din don huduban tana ɗauke da tsauraran kalmomi waɗanda sai an zauna an daɗe ana warwarewa kafin a fahimci me ake cewa kuma wannan ba zai yiwu a loka- a- a zama guda ba sai dai in za a rarraba shi ne a yi ta karatu kamar yadda muka ɗauki wasu hudubobi na na hajjar balaga kaga hudu ba ɗaya ya ɗauke mu har akwai wanda ya ɗaba ɗauka mu shekara guda ba mu kammala ba to irin wan- wani wayi mane wata shida wani wata uku wani fi haka nan to in in amma shi wannan mukan kokari mu ga mun mun mun mun warware al'amarin ko da ke shi ma ban ce warwarewa sosai su ba don wani lokaci a warwaren dukan tsallake luga sai in tsallake luga din kawai da da irabi sai mu je kawai kan ma'ana sai mu je ga ma'ana kawai da sharhi shikenan sai mu kyale luga da irabi ga ɗalibai to don haka hudu bangadir yana da muhimmanci ko da a gurguje a bi shi to kuma in shi za a bi shi ma kawai ya ishe mu zama don a wani zaman da muka yi muka muka na zuwa muka fara hudu ban sai da muka yi sallar magarba da isha muka dawo muka ci gaba sannan aka mara bayan isha kuma shi ma ba a yi ma ba a yi ma hudu ban adalci na a yi fassara shi yadda ya kamata ba kawai an bi shi ne sar kawai mafi yawa ma kusan farkon magoshin hudu ban zan na karanta ne kawai ba tare da tarjama ba irin yabo ga Allah da salati ga annabi sai da aka gama wannan ba ba tarjama sannan sai aka zo inda ya fara cewa ma'ashirin nas to sannan muka dan fara shi ta- tarjama din to shi ma a gurguje to kuma za mu so mu karanta hudu ba din to sannan kuma har wala yau ah, za mu so mu ya- mu yi wani abu wanda ya nuna kuma har wala yau muna murna ne a ranar farin ciki ne ran wato wani abu wanda yake dai ko da wanda mutane za su ko da yake taron man- man nan da ta- ya nuna farin ciki don murna ne muka yi amma wa'yansu abubuwa dai na raha don haka ne ma muka ce to bari mu ba masu waƙe majalisi na musamman su nishaɗantar da mutane da waƙoƙin gadir kawai wanda baya da waƙen gadir kare wani waƙe waƙen gadir kawai to a ya zama an yi an yi shi insha Allah ranar asabar sannan kuma daidai gwargwado za mu wa'in abubuwan da nake cewa duk za mu yi duk gashi lokaci kuma ya riga ya kokore yanzu kila abin da ya kamata mu yi shine mu dan a gurguje mu bi abin da ya faru din kuma kila a gurguje mu bi hudu bangadir din ko da ba mu kammala ba sannan in ba mu iya kammala ba sai mu kammala gobe in an zo sannan kuma bayan nan jibi kuma inda lokaci ko da ke na ce muku yanayin wurin wani lokaci akan yi sa'a garin ya zama ya yi lif lif lif haka yakan zama da ɗan sauki sauki amma in aka yi zafin rana lalle muhallin namu na da zafi dun burin da gasken magana ba a yi mashi shiri har yanzu ba amma sa abubuwan lantarki ba amma ce man za a sa ƙwayaye ma na ga ƙwayayen ma ba a sa ba yanzu ake sawa iska wace iska ta ina ta ina iskar take shi ta sama to ku kuna jin iskar yanzu to shi kenan alhamdulillah centrifuge ne oho to ya zai ɗan rage insha Allah to ban sani ba da yake akwai akwai hudu bangadir mutane sun zo da littafi ko suna da irin ko ipad ko in telefon din nan masu dauke da a irin masu android din nan wanda nan da nan za ka iya downloading abu nan da nan hudu bangadir sassauƙan abu ne za ka iya samun shi a littattafai da ko itijaj ko ma in ka ce hudu bangadir ma ka sa search lalle za ka ga ya fito ko a cikin wani littafi ko kuma da zama littafi sai amma yanzu dai akwai wanda wayansu yan uba yan uwa suka suka samar mana da su sun ba mu ba bara da bara wancan da bara wancan shekarun baya duk sun kawo amma bara an ce an manta da shi a motan harisawa sai da aka magadir din aka gani to don haka ne ma bana sun ce to lalle yanzu a zo da shi kawai ba batun yanzu in na san ba zai iya gama zagayawa ba wanda ya samu wanda yake da shi su a cikin ipad ko ko irin wannan ya kamata ya kare ce sai ya samu kuma wanda yake kusa da wani sai ya dudduba ba kyauta ne aka bayar ba aro ne don kada wani ya ribibi ya ce kai kaji in an gama fa ana ba mutane to aro ne na husainiya ne da da muna da shi da an buga guda kila ko dubu goma ko dubu hamsin ma kila sai a ce to a ba kowa amma yanzu ba su da yawa ba ni guda ɗaya don daga shi zan karanta don ya zama lokaci sai su bada aiki ba sa proofreading yadda aka ba sai su bayar a buga masu duk abin da aka masu su karko su kawo sai a ga kurakurai da yawan gaske amma dai kuma sai su ba in yamir ya buga masu abu sai su karko haka ba da bibi za a yi ba wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba shikenan Allah ya sauke ba mene ba hudu ba an ce ban ba hudu ba ashe addu'a ne aka ce min hudu ba na ce hudu ba ni ban ga ban duba ba an ce ba hudu ba din Allah ya sauke ashe ashe ashe ziyara ne kawai ba ma hudu ban ni suka na ce hudu ba ne da suka ce man e to ziyaran gadir ne shikenan Allah ya sauke insha Allah ne na ɗauka hudu ba hudu ba ce tunda ba hudu ba din za mu fasa karanta hudu ban za mu karanta gobe insha Allah za a kokari a bugo hudu ba din gobe sai a raba mutane na duba na muna sai naga in hudu ban fadaka ne muke da shi na ɗauka na san akwai hudu bobi amma ko shi ma ba zai ba yawa sosai amma dai sai naga fadakiya ce hudu ban gadir din insha Allah za mu yi kokari a samu a buga gobe sai a karanta gobe insha Allah wannan ziyara ce ziyaran gadir kafin mu tashi za mu karanta ziyara ɗin insha Allah kafin mu tashi amma ziyaran gadir ta cika tsawo ziyaran gadir mai tsawon nan in mai tsawon nan ce bala ita ma ba za mu karanta ba lallai ziyaran gadir ta cika tsawo lallai ban taɓa karanta da a jama'a haka nan ba tana da tsawo wanda ke so yana iya karantawa ya tafi da shi gida shi kenan ziyaran gadir ne ba ba hudubar gadir ba kamar yadda nake cewa yanzu tun da abin ya zama haka nan dan sauran lokacinmu da da ya rage zan kokari in dan tunatar da mu dangane da al'amarin shi gadir din kamar nake cewa nan ne aka yi wa'insu alkhairai suka auku kuma rannan ne ranar da aka tsaida wasu yoyi ausiya daban-daban kuma wani abin da na san banu umayya ba za su so ba don haka ma dole su yi karerai rannan ne aka yi wa amirul mu'minina mubaya ranar sha takwas ga watan zilhijja hijira talatin da biyar to kuma kun san kafin a yi ma amirul mu'minina mubaya'a zahiran sai da aka kashe wani mutum to sa- saboda aka kaga banu umayya ba so su ji labarin to ai rannan ranan da aka kashe usman rannan ranan idi ne ba to ran- ranan babban idi ne kuma wannan abin da ya faru yana daga cikin alheran wannan rana shine to kaga shi shi yasa ma sai suka akarkata akalan abin suka ce ran da aka kashe Husaini ne alheri to kuma mun san ra- 18 ga watan eh, Rabiul Awwal ba zai zama bisa hadari ya zama rannan ne eh, aka tsamar da Ibrahim daga wutar Namrud ba ba zai zama kuma bisa hadari ne rannan ausiya a suka su- su- um, annabawa suka tsaye da ausiya ɗinsu ba rannan aka- rannan ne musa alaihi salam ya tsaye da ah, yusha eh, eh, yu- yu- yusha bin nun am, yusha ka bi- bi- bin mata a matsayin ah, magajinsa rannan ne kuma annabi isa shi ma ya ɗau- ya ya tsaye da shamunan safa a matsayin magajinsa kuma rannan ne manzo Allah ya tsaye da Ali a matsayin magajinsa ba zai zama bisa coincidence ba sai ya zama kuma bayan wasu shekaru ya zama rannan ne jama'a suka yi da fifi gidan amirul mu'minin suka ce shi za su yi ma mubaya ya ce musu a'a su tafi su su je su nemi wani kamar yadda suka saba yi shi zai ba da shawarwari kamar shi ma yadda ya saba su sai abin da suka saba na naɗa wanda suke so shi kuma zai ba da shawara kamar yadda ya saba suka ce billahi alaika ya yi ya yi sai sa suka suka ce ya ishe su hakan su kawai suna ta gama shi dai sun san abin da suka yi sarai suka ce lalle kawai dai shi ya ce to ba zai musu mu baya a gidansa ba ba zai karɓi bayansa a gidansa ba zai karɓi bayansa a gidansa ba sai dai su je masallaci to suka zo masallaci duk aka taru ya ce in mutum ɗaya bai yadda ba ba zan karɓa ba suka ce ai duk mai suka ce a'a ban ce ku ce kun yadda ba wanda bai yadda ba ya ce ban yadda ba kowa ya shiru akwai wanda bai yadda ba suna mun yadda ba ce a'a ba a ce ku- wanda ya ce mun yadda ba kai shiru wanda bai yadda ba ya ce bai yadda ba akwai wanda bai yadda ba kowa ya shiru ba wanda bai sannan ya miƙa hannu sannan suka yi ta rububi to shi kenan wannan kagaran nan ne ranar 18 ga watan zilhijja shi jira 35 wannan ya uku aka ce wannan wannan shekara din kulasan ba da dan kulasa abin da ya faru wannan wan- wannan shekara i- ita ce shekara ta goma bayan hijirar manzo Allah wanda ya haji wanda ake ake ce ma ha- hajin bankwana hijjatul wada dama manzo Allah dai wannan ne hajjinsa kwara ɗaya raka kafin nan bai haji ba kuma shi kenan bayan nan kuma ya koma ya zuwa ga rahamar ubangijinsa kuna kwa- kuna ku tattara littattafan ne a shikenan shike to shikenan kun kun ga ako ga dama shikenan kuna iya tattara za a sake bayarwa bayan isha kuna iya tattarawa bayan isha sai a bayar dama na ce ba kyauta ne ba aro ne saboda haka na husa sai a tattaro in an- in za a yi ziyara a bayar a ziyara din bayan isha insha Allah to na ga tattara littafin ma yana ɗauka ai ba sai mutum ya tashi yana ta nema ba wanda yake da littafin kusa da shi sai sai ya miƙa ma na gabansa kawai shi ma sai ya haɗa da nasa ya miƙa sai ya haɗa kawai kafin a yaka sai ka ga littattafai a gaba ba sai an tashi ana miƙo miƙo ba duk wanda yake littafin yana hannunsa ya miƙa mana gaban shi kawai shi ma sai haɗa da nasa ya miƙa shi kenan kamar aka sai gan shi duk sai ka gansu a nan gaba to insha Allah da yake lokaci ya ƙure ainihin a gurguje zan ɗan fara wani abu alaba shi mu mu- mu ɗan ƙara bayan sallan isha Ah, manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi a ƙarshen aikensa saƙon da ya- ya isar daga wajen ubangijinsa bayan ya isar da kusan komi na addinin don dama haka na allah bisa hikimarsa ya tsara s- isar da saƙon manzan allah ba gaba ɗaya aka yi ba a hankali a hankali aka yi aka rika saukar da alƙwarni a hankali a hankali manzan allah kuma yana bayanin abubuwa da ba- a hankali a hankali to sai allah ya so ya- ya- al'amari ya riga ya kusa kammala sai ya aiko manzansa ya zuwa manzan Allah Jibra'il kenan alaihi salam ya zo ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ka isar da duk addini illa yanzu abu biyu ya rage akwai hajji sai ka yi hajji ka nuna mu muminai da za su yi hajji akwai kuma wilaya za ka gaya musu wanda za su bi bayanka domin yanzu bayan kammala saƙonka za ka koma ya zuwa ga ubangijinka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yasa aka yi kuwa ba kawai a Madina ba har a dukkanin sassa da mumine suke cewa duk wanda Allah ya horewa halin zuwa haji to ba a ɗauke masa saboda haka duk mumine a duk inda suke duk wanda ke da hali ya aniya daga duk inda yake ya kama hanyar hajji a wannan shekara shekara ta goma ke a lokacin ah, ya riga ya tura Ali bin abi talib alaihi salam zuwa yaman don haka ya aika masa daga yaman cewa daga nan ya wuce ya- ya- ya wuce zuwa hajji su haɗa maka manzo Allah ya shirya ya fita daga madina ya tsaya a zulkulaifa inda ya ya yi ihrami nan ya nuna mutanen madina mai katinsu kuma kuma ya yi ihrami ya koyar da su ayyukan yadda ake ihrami ya fita ne a ranar laraba ko kuma ran asabar ran asabat ranar asabat zilkada ya rage kwana hudu ko biyar wato kamar imma 25 wa imma 26 ko kuma ya haka nan ko kuma yana iya zama 20 ko 25 ko 26 duk daidai ne dai don wata na iya zama ah, ish- ish- 29 ko 30 wato dai an ce izirkada ya rage kwana biyar ko hudu a shekara ta goma kenan ya wanka waɗanda suka fita tare da shi adadinsu ya kai mutum dubu ɗari da ashirin wanda ke nufin wannan haji ba za a ƙesa shi da dubu ɗari da ashirin ba ke don aƙallan takardar na cewa hajjin akwai mutum dubu ɗari da ashirin kaga wanda annabi ya fitar da su daga madina sun kai wannan adadin dubu ɗari da ashirin daga madina daga wanda suka tafi hajji tare da shi har da siddiƙatu tahira fatimata zahara sai da ta sa'in la'anami yarsa da ummu hani da da ummu hani yar uwan amirul mu'minin da fatima yar hamza da ummu salama da sauran matan annabi da kus- cikinsu akwai aisha da hafsa da akwai kuma ah, jama'a da suka zo daga wurare daban-daban wato su- to bayan nan ma- manzo Allah ya- ya ya isa makka ya yi dawafi da sa'ayi ya yi saisaye ya cire ihrami ya nuna musu hajji a- a- an gabatar da umra yanzu saura saura hajji ke suka zauna wa'insu kwanaki kafin ranar tarwiya a cikin wa'annan kwanakin Ali ya iso daga Yaman. Manzo Allah ya ce tambaye shi wani irin hajji kai ninya. Kan kusa a a wajen ihrami mutum yana yin yana cewa ya harama da hajji iri kaza. Akwai hajji da ake ce ma ifradi wanda yake mutum in ya ihrami ba zai cire har sai ya gama hajji. din. Akwai kuma tamattu'i wanda yake mutum yakan gabatar da umra ya cire ihraminsa ya zama kamar mazaunin gari sannan kuma lokacin hajji ya sake ihrami ya fita ji ya raba umra daban hajji daban ke alhali shi mai ifradi shi hajji kawai yake sai daga bayan bayan ya gama hajjin sannan ya yi umra akwai kuma mai hajji da ake ce mai kirani wanda shi zai ha- umra da hajji ne amma a lokaci guda a lokaci guda yana sai sai ninya ce duka yake bai waro bai raba wannan ya wannan ba to manzo Allah ya ya ya ya yi ninyan tamattu'i ne saboda ya gabatar da umra ya warware to sai da ali ya iso da ihrami sai ya ce masa wani irin nau'in haji kai harama da shi sai ya ce cewa na yi ya rabbi na yi ihrami da irin hajin da manzan Allah ya ihrami da shi sai ya ce ya yi daidai dama tamattu ina yi kana iya warware to bayan ya yi dawafi da sa'ai ya warware suka zauna nan a a garin makka to suna sallah kuma manzo- jama'a na da fifi tare da manzan Allah a lokacin ne abubuwa daban-daban suka auku daga ciki akwai lokacin da manzo Allah ya- ya ya musu bayani ya ce musu ubangiji na ya gaya mini komai na addini an gama saukarwa abu biyu ya rage in koya maku haji kuma in nasabta wanda zai gaje ni bayana to ko da ya faɗi haka nan sai ya ga fuskoki sun sun wani iri sun ƙwanƙwansa da fuska don suna tunanin to sun san abin da ake nufi a yi ana sun san wa ake so a a nasabta masu don haka allah ta'ala cikin hikamansa sai ya fara musu nune da ishara da isharori isharan farko ko kuma ɗaya daga cikin isharorin zan ce ita ce isharar da ta n- eh, saukan innama waliyukumullahu nasa a juhuna akwai akwai agogo mai kiran sallan ama amma kar a damu in an je sai a fara shirin sai a fara shirin alwala ana cewa magariba karfe nawa ne a nan me me ma- wa wa suke da lokaci yanzu me me ake cewa magariba yanzu karfe nawa shida da minti nawa Eh? da mene a wannan wani ban sa abin da ya sami nawa ba ya ce man shida da talatin da tara ya ce ma kaga kaga ya nuna magrib bakwai saura kusan minti ashirin ne eh da minti talatin da da talatin da uku to shi kenan ne na wani ya ce da talatin da tara ne muna da ɗan lokaci kafin magarba ina ce ɗaya daga cikin isharorin da ya bayyana shine saukan inama waliyukumullahu wannan ya faru ne a ji da ganin mutane Bay- bayan ali ya kabbara sallah su- jama'a suna tare da manzo Allah shi kuma yana waje guda ya kabbara sallah yana sallansa yana cikin sallah sai wani mutum ya zo ya yi bara to kun ji abin da ma da nake cewa kenan za ku ji kiran sallah aljihuna amma ba komai za mu dan ƙara 'yan mintoci ya ce da talatin da nawa ne talatin da uku to nan kaga da sha yanzu shida da nawa to yana shi kenan yanzu ya kira sallan ma amma lokacin bai yi ba saura ɗan kaɗan to ala ya ina, ina magana wani an su abuwa na shi shigowa Ak- ma- man- eh, lokacin manzo Allah yana tare da mutane kuma Ali yana gefe guda yana sallah sai wani mutum ya zo ya bara sai manzo Allah ya ce wa zai bashi sadaka to sai ba a samu wanda ya zai bashi sadaka ba ba a samu wanda ya bashi sadaka ba har manzo Allah ya yi su kalamai wanda ya kwadaitar da mutane wanda ya kamata da mutum ya ji wannan ya zabura wajen miƙa sadaka amma dai ba a samu wanda ya zaburan ba to shi ali ya ji wannan yana yana ya yi ruku'u sai irin ɗan ishara ga mai bara ɗin ya nuna zobensa aljihu a hannunsa na dama yana mashi haka yana a a ruku'unsa cewa wato ma'ana ya zo ya cire zoben ya ba shi sadaka to sai je ya zare zoben to wannan ya auku ne a ji da gani na mutane sai ga aya ta sauka nan take innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un sai manzo Allah ya kabar Allahu akbar to sai su suka fahimci kowa ya fahimci ayan nan don haka ne ma tafsiran mutane duk sukan kawo fassaran amma kuma sai su dawo break ba su so wato wanda za ku bi waliyi wanda- wanda za ku bi- jibinta ma al'amarinku wato ma'ana wanda za ku bi shine Allah da manzansa da muminan da suke ba da sadaka suna ruku to su wane ne muminan da suka ba da sadaka suna ruku'u Ali ne ya ruku'u bayan kuma an cewa zai ba wannan almajiri sa- sa- sadaka ya zama yana da daraja kaza kaza kowa bai bayar ba sai shi ya ishara sai izinin ya zo ya tsaya. sai aya ta ce ma- muminan da ke ba da sadaka suna ruku wannan ishara ce ga ali wannan har tafsiran mutane duk haka suka ce amma sun nemi su canza ma'anan su ce ana nufin muminai ne masu sallah da ruku domin ah, almu'minuna alladhina yuqimuna as-salata sai aka ce wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wadih suna ba da zaka a lokacin da suke ruku'u yake nufi halin ruku'u jimla haliya wa yu'tuna zakata wa hum raki'un yayin da suke ruku'un ne suke ba da zakka din wato s- wannan sadakan ne aka kira ta hakan dun zakka tana nufin tsar- tsarkakewa ne tana saboda da ita da sadaka duk ma'anansu ɗaya to sai ya ga bayan karanta wannan aya sai fuskoki suka kwankwansare wato an yi ishara wato wanda za ku bi Allah ku bi Allah ku bi manzansa ku bi Ali wannan abin da ayan take cewa kenan ba ta dai ce inna ma alaikum Allahu wa rasuluhu wa ali ba ba haka ta ce ballantana su ce to dama can dai annabi ana masa wahayi yanzu kuma dai wannan dai ba jibril ya zo da shi to sai ya zama sai ba a ba a ce ali ba sai aka sifata shi da sifa wanda su sun ga sifan da idanunsu masu ba da sadaka suna ruku to sai manzo Allah da ya ga wannan sai cikin isharorin duk isharorin na da yawa wasu ne za mu fita sai ya je tsaye ya dubi Ka'aba duk kuma suna sauraron shi suna je yana ya ce ya Allah kai ne ka ce ma dan uwana Musa kai ne dan uwana Musa ya roƙe ka ya ce da kai waje alli waziran min ahali harun ahi ishdud bihi azri wa ashruku fi amri kai na sabbi haka kafira wa nazkuruka kafira innaka kunta bina basira ya rabbi sai ka amsa masa ka ce kad utita su'ulaka ya musa to ni ma ina roƙonka kamar yadda ɗan uwana Musa ya roƙa ni ma ina ce maka ya Allah ij'alli waziran min ahli aliyun akhi ushdir bihi azri wa ashruku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nazkuraka kathira innaka kunta bina basira sai aka ji manzo Allah ya ce Allahu akbar yanzu ga ji- ga Jibril nan ya zo ya ce da ni kad utita su'laka ya Muhammad sai fuskoki kwansaransu ya ya sake kwansaruwa dama ya kwansare da aka ce za a za a koya musu hajji a na- a a- a kafa magaji ya kwansare da wa yi utuna zakata wa hum raki'un yanzu kuma sarahatan qad utita usulaka ya muhammad shi manzo Allah ya ga musu hakan cewa ga jibril ya ga mu hakan to sai suka ɓata rai to saboda haka manzo Allah ya riga ya san abin da zai faru don haka da aka fita ran- sai- sai sai ran- lokacin tarwiya ranar takwas ga wata aka yi rami aka fita aka kwana amina da daddare ana gobe za in gari ya waye za a wuce arfa sai manzo Allah ya ce gobe in mun je arfa zan kaddamar da magajina bayana sai ya sake ganin fuskoki sun sake kwankwansarewa to kun san dama sun kwansare suka kwankwansare suka kwankwansare suka kwankwansare fuskoki suka yi muni kamar duhun dare manzo Allah ya duba ya ga fuskoki sun ɓaci sai ya ce tofa ina fuskantan bijirewa kamar yadda na fuskanta daga quraish lokacin da na zo masu da la ilaha illallah muhammadu rasulullah yanzu wanda suka an sami ni ala ila illallah muhammadu rasulullah yanzu su ne kuma za su bijire ma sabon bijirewa irin yadda aka yi mana farko ya ce amma wannan ya fi wancan haɗari don ku sani wannan abin da za a ƙaddamar wanda bai yarda da shi ba kaman bai yarda da la ilaha muhammadu rasulullah ba sannu za mu karanta a cikin hudu bangadar ya ya mai ya ayyana musu wannan to sai ya gare ya ɓaci kashi gari manzo Allah ya tafi arfa ya hudu ba mai tsawo wanda a littattafan amma za ka ganta wani bangare na a ce a hijjatul wada annabi ya ce kaza a isra annabi ya ce kaza amma ba ka ganta cikakkiya ba amma in kana so alhamdulillahi malaman mu sun rawaito da isnadodi daban-daban kammalalliyan hudu ban arfa na manzo Allah amma a littafin amma za ka ga wani bangare na wani bangare saboda kam- kamilin su wasu abubuwan ana so wasu ba a so saboda haka wasu da aka so kamar je ina batun cewa mutum abin da manzo Allah ya faɗi ya ce duk wasu- wani jini na jahiliya ya ce na take shi ƙarƙafafuna ba sauran ba- bin bashin jini da abubuwa da dama za ka ji su, eh, a gutsu tsararru haka nan to ya hudu ba mai tsawo aka bar arfa ba tare da ya kaddamar da magaji ba sai s- aka dawo mina sai ga jibril alaihi salam ya zo wajen shi a masjidul khaif ya ce ubangijinka yana gaishe ka yana cewa ka kaddamar da ali a matsayin magajinka ya ce ya jibril ai man afuwa ya zama wani ne ya yi ba ni ba ya ce "Manz- ubangiji ya ce kai ne za ka yi." ba wani ba- ba wani makawa kai ne aka aka ce kuma abin da za ka yi manzo Allah ya shiru yana tunanin juyayin ya yadda mutanen nan abin da ya hana yi a yin shi a arafa shine ya san abin da za su yi saboda haka arafan sai bai bai yi a wannan ba da aka zo mina kuma aka ce masa yi sai bai yi ba aka gama haji aka kama hanya mutane suka kama hanya daga nahiyoyi daban-daban amma mafi yawan mutane a tafiyan da da ma tafiyan yanzu duk sukan shiga maka ta yamma ne don haka don a a yamma akwai mahada wanda babban hanya din nan wanda a sananniya ce li'ila fi ƙurash ta yi magana dangane da ita ta taso daga sham har zuwa Ya- yaman ba sananniyar hanya ce in aka taso daga maka aka yi yamma kafin a- a a fada ruwa akwai wannan hanya din wannan hanyar in ta arewa za ta bi kusa da madina ta fada har sham in ta kudu za ta yi yaman sananniyar hanya ce wanda har aka yi ma mutanen ba gwabi da ta mashin da allah ya musu ya sa hanyoyinsu cikin lafiya da har suka yi butulci suka ce rabbana ba'id baina asfarin wa zalamu anfusahum wa don ita- wannan wannan sananniyar hanya ce saboda haka mafi yawan mutane da suka je hajji ta nan suka je kuma ta nan za su koma wanda suka zo daga kasashen yamma sai sun zo nan za su yi shiga ruwa masu shiga ruwa su nuru- su- su ruwa wanda suka so fito daga arewa sai sun zo nan su yi arewansu wanda suka fito daga kudu sai sun zo nan sannan su yi kudu ɗinsu amma wanda suka fito daga gabas ba su bukatar su zo nan. kamar da suka fito daga iraq nahiyar iraq ba su bukatar sai sun zo nan su kama hanyar iraq ko da yake a tafiyan da yana iwa ikimanin za su don a tafiyan da an- akan bi muhimman hanyoyi ne to da aka kama hanya akan akan hanya sai aya ta sauka ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata Wal- wallahu ya asmuka minan nas ya kai wannan manzo isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka in har baka yaka nan ba kaman baka isar da sako bane ma'ana wannan abin da aka ce ka yi a arafa baka yi ba a- a a masjidul khaif baka yi ba yanzu an ce ka yi in har baka yi ba tamkar baka isar da sako bane a wani a wata kira ma ba ma ballakta risalati wato kaman baka isar da duk sakonnin bane in baka isar da wannan ba kamar yadda Allah ta ka ce kadzabat adunil mursali Ad- adu sun kada karyata manzanni alhali manzo ɗaya suka karyata wanda ya karyata manzo ɗaya ya karyata dukkanin manzanni ne wanda bai isar da sako kwara ɗaya ba ya rubda duk sakonni ne haka saboda haka manzo Allah da ya ji wannan sai ya sa a- ya- ya sa a maza maza a je mahaɗan nan da na, na ma- mahaɗan hanya ɗin nan a hana a tsaida duk wanda bai wuce bai dakata dama za a yada zango masu ga- ya- a- a- arewa su yi masu kudu su yi masu yamma su yi sai ce a tsaye da kowa wanda bai zo ba har kuma ya iso ya jira wanda ake jira suka gama isowa aka haɗa masa dandamali ya hauye hudu ba ita ce hudubar gadir wanda insha Allah za mu karanta gobe amma yanzu in muka dawo bayan isha za mu waɗansu bayanai ne da suka shafi al'amari insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin wa salamu alaikum